كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أوا مسلمين yau litinin 26 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wadda ya daidai da 13 ga watan bakwai miladiya shekara ta 2015 kafin mu ci gaba da karatunmu na daidai wannan lokaci kamar yadda kuka sani akwai 'yan uwa da suka kawo mana ziyara daga jiya zuwa yau bayan wacce malam mai tauhidi ya kawo mana a shekaran jiya ina jin shekaran jiya ya zo nan ko ya kawo mana ziyara nan to muna addu'a Allah saka masa alheri Allah kuma ya daɗa haɗa kan musulmai a ƙarƙashin wannan addini na musulunci haduwa irin ta gaskiya haduwa ba haɗin baki ba haduwa ta gaskiya shine haduwa akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau da malam Ibrahim ya zo akwai wata magana da yayi yake cewa ai malam tauhidi mai tauhidi yana kokari shi wato shi daga kwance-kwance kan kai hari har ya ba da dariya amma har ma ce to Allah ya sa ya miƙe cir maimakon ya riga kai hari daga kwance-kwance ya tsaya cir ya kai hari a taro a raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi to Allah ya taimake mu baki daya kamar da kuka sani jiya akwai Dr. Anene Mansur Isa Yalwa sun zo da shi da mahaifinsa da kuma AA imam sun kawo mana ziyara ta yan uwantaka har kuma sun samu lokaci sun yi jawabai to canja layi din kuri daukewan wuta ne sun yi jawabi jawabi wadda suke mai ratsa jiki musamman wadda shi wadda ya fara aa imam ya yi magana kan haɗin kan ‘yan uwa musulmi musamman ma waɗanda suke ƙoƙarin karantar da sunan manzo Allah sallallahu Alaihi sallama wadda ciki har yi magana yake cewa inda har ka ga mutum bai yarda da wani mai karantar da sunna ba to sai dai idan kuma akwai rabon shaidan shine hasada har ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hataba ato ma'ana malala ce nayi muku gargadi ku musulmi ku nisanci hasada hasada yana cin kyawawan ayyukan mutum kamar yadda wuta takan ci kirare in an zuba mata to ya nuna cewa da mu iya sabawa da ni da kai ko da ni da shi tunda magabatanmu ma sun samu sabani to sabanin nan da aka samu tun daga magabata din bai sa sun yi gaba ba bai sa musu wata matsala ba har ma yi maganar ijtihadi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa إذا اجتهد الحاكم فأصاب أه؟ فله أجران وإن اجتهد الحاكم فأقطع فله أجر واحد أي ثواب اجتهاده idan mutum ya yi istihadi ya dace yana da lada biyu in ya yi kuskure yana da lada ɗaya wato ladan ƙoƙarinsa dai amma bai dace ba ya nuna cewa saɓani dole ne eh wannan haka ne amma nan ta'alikin da nke son yi a nan saɓani akwai wadda shari'a takan yadda da shi akwai wadda ba ta yadda da shi saɓani na son zuciya shari'a ba ta yadda da wannan me shi wadda ya saba ya saba ma wani fatawa ko ma wani kunci saboda son zuciya ba zai samu lada ko ɗaya ba hasali ma zunubi da ya samu laifi da ya samu kashi na farko kenan saɓani wadda shari'a ba ta yi da shi saɓani son zuciya saboda yana jin haushin wani ya ba da fatawa bari na yi ƙoƙari nima in saɓa masa in je in ta nemo hadisai ko da masu rauni in kare ra'ayina in kare abin da nake kai don ne saba mawa ne wato ya zama farrik ta suit divide and rule kenan Allah ya sauwaka Allah raba mu da wannan sabani na biyu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba ta yadda da shi shine sabani akan aqida shari'a ba ta yadda da sabani akan aqida dukkan magabata na ƙwarai su ɗaya ce dukkansu kuma ba za ka taɓa ji ba ba za ka taɓa gani ba duk bincikenka duk karatunka inda magabata suka yi saɓani a kan matsala ta aƙida ko ka ji malin ya ce Allah yana sama abu hanifa ya zo ya ce Allah yana ƙasa ko abu hanifa ya ce Allah yana sama imamu malik zai ce Allah yana ƙasa ko imamu shafi ya ce Allah yana sama imamu ahmad ya zai ce Allah yana ƙasa ko sahabi abubakar ya ce Allah yana sama da zatinsa umar ya zai ce a yana ƙasa da zatinsa wallahi tallahi ba za ka taɓa ganin wannan ba ya sa ma abu hanifa yake cewa a littafinsa na alfiƙo alkabir ya ce duk wanda aka tambaye shi a ina Allah yake ya tsaya yana inda inda ko ya ce bai sani ya ce wannan kafiri ne ko ya tsaya yana wani wani wani yana inda inda ko ma ya ce bai sani ya ce wannan kafiri ne to na guwa gani sai yasa ba za ka taɓa ganin sun yi saɓani kan wannan matsala ba maganan Allah yana ko'ina da zatinsa wannan magana ce ta ‘yan bidi'a ‘yan jahamawa su ne amma sahabai abubakar umar usman ali kaje wasu na saɓani Allah yana sama Allah ya babu wani ko magabata na kwarai sai imamu shafi imamu da imamu malik ko malaman hadisi irin su imamu buhari imamu abu ahmad imamu turmizi imamu abu da suna saɓani babu wannan babu wannan da haka ko 'yan bidi'an wannan zamani sun samo wannan ra'ayi ne a wajen jahamawa da haka ko an yi saɓani da su wannan ba a ɗauka saɓani ba ma saɓani ba ne ba ma saɓani ba ne a'a suna kan wani addini ne daban na jahamawa ba kan addinin musulunci suke ba awa ya za a yi musulmi na haƙiƙa ya saba ma ƙur'ani ƙarara ya saba mu ayoyin ƙur'ani duk ayoyin ƙur'ani in ka bi su daga suratul fatiha zuwa suratul nas dukkansu billahi allazi la ilaha illa huwa suna nuni Allah yana sama da zatinsu dukkansu duk gaba daya sai mun sa mai risala na Abu Zaid al-Qirawani yake cewa Allah yana sama da zatinsa amma ilimin sa yana ko ina wannan ita ce aqidan duk malikiya duk wani dan malikiyan da kaji ya ce ba haka ba wannan ba dan malikiya bane ba ma musulmi ba ba musulmi bane yana wani addini ne can daban yazo ya hada da na musulunci dan ya kawo rudu a ciki kuma rudun sa ba zai tasiri ba yawwa saurakan nan saɓani kan aƙida ba a yadda da shi ko wani ya zo ce a Allah yana da kini Allah yana da waziri wani ya ce a Allah ai shi kaɗai yake ɗaukewan wuta ne wuta ta ɗauki a daidai inda nake maganan cewan ba za ka gama gabata sun yi saɓani akan wani ya ce Allah yana da waziri wani ya ce Allah bai da waziri ba ko Allah babba ne wani ya zoci a'a madaidaici ne ba sa wannan ba sa wannan aqidansu daya kan sunayen Allah da siffofinsa aqidansu daya ba za ka taba gani sun yi sabani a babu na al-asma wa sifat ba babu wannan aqida daya ce amma sabani akan furu'a na fiqhiyya wannan ya zo ce abu kaza mustahabi ne wannan abu kaza ya zo ce a sunna ne ko kuma wannan ya zo ce a wajibi ne wannan ce a ba wajibi bane wannan kan kana karanta da tawarsu ga sunan rututu rututu yanzu dubi nuna yatsa in ana tahiya wani ya ce za a kada wani ya ce a nuni za a yi kuma kowa yana da hadisi a kai da zai kawo a kan maganan ko kadawa ko rashin kadawa ba wani wanda ya taba aibanta wani ya ce a dan kai kana kada yatsan kana sallah ni na miƙe ta cir in aibanta ka ko kai ka aibanta ni babu wannan ba sa saba ne irin wannan a wajen an gama karatun fatiha za a tafi sujjada wani ya ce da hannu za a tafi wani ya ce da gwiwa za a tafi kowa yana da hadisi a kai ba za ka ga sabani akan ba za ka ga wani ya ɓaci wani akan wannan matsala ba ko suna gaba ko suna abin nan babu wannan ba za ka ga suna suna gaba kan wannan ba saboda kan nan magabata saɓaninsu da suke yi kan furu'a na na fikihiyya abin da ya shafi da fikihu ko sunna ko kasancewansa wajibi ko mustahabi wannan kan suna yi wannan ya ce abu kaza wajibi ne wannan ya ce a sunna ne wannan ya ce abu kaza suna ne mu'akkada wannan ya ce a musahabi ne wannan suna wannan sabani suna wannan sabani saboda kan nan kamar da shi imam ya faɗa magabata suna sabani nan na yi ƙarin bayani ne saboda shi ya bar a dunkule ne shine rarrabe don a gane ina ne ake sabani din wanda sabanin da musulunci ya yadda da shi Allah kuma ya raba mu da hasada Allah raba mu da hasada shi da ya kawo mana wannan ziyara Allah saka masa da alheri ya dora mana bashi nauyi insha Allah mu da mu sauke wannan nauyi amma ba lalle wannan shekara ba yawwa ba lalle sai wannan shekara ba Allah nuna mana baɗi mun kai masa ziyara a yi ba ku manta ba har mun yi har na yi karatu na yi faɗakarwa a masallacin da yake limanci a can tudun salmanu ne ko ƙwai yawwa to insha Allah za mu samu lokaci mu koma yawwa sai shi a mansur isa yalwa Allah saka masa alheri ya yi maganganu shi ma da yawa a cikin ɗan takaitaccen lokaci da cikin maganganunsa ya ce yana so na don Allah wallahi ni ma yana son sa don Allah Allah ya haɗa masoya biyu da ku ga baki ɗaya gidan aljanna Allah ya haɗa mu a gidan aljanna ya yi magana cewan kasuwar sunna yanzu ita take ci kasuwar bid'a ta tashi ta ci ta ci ta watse ta tashi an dawo daga kasuwar bid'a yanzu kasuwar sunna ce take ci har ma yake cewa duk inda ka je yanzu wajen tafsiri na masu karantar da suna ga wurin a cike yake tap amma yan bidi'a wurin da suke tafsiri baya cika yace hasali ma in mutum ya shigo ku ta zara idanu kuke kallon sa me ya shafe ku ne ko ko komi kallo kallo kallo me ne to in ana karantar da su duk hankalin su yana kan abinda manzala ke karantar da su har motsi ma ba so so su yi har ma ta kai ma ana kwatanta su da kaman wanda tsuntsu yake kansa yana jin tsoron ya motsa haka ya tsuntsun ya tashi haka suke tsaya amma ko daga wani ya shigo duk ido sai koma can wuwa gabe kuke kallo me ya kan ko kila akwai baki dai wadda ba yan nan majalisin ba ma'ana mun ladabtar da ɗaliban nan in ana karatu hankalin kai kai ma inda ake don kada wata kalma ta tsere maka ka zo baka ba'inta ba ka zo kuma kana kokarin ka ce za ka yi tambaya maganar da ya faɗa cewa kasuwan bidi'a da 'yan bidi'a tana mutuwa kullum ya ce har ma in suna son su gwada suna da jama'a ta sai sun gayyato sun kirkiro wata bid'a sun gayyato mutane daga garuruwa daga ko daga kasashe ko daga jihohi a zo a cika su nuna ma gwamnati suna da jama'a su nuna wa mutanen gari suna da jama'a amma in su ne a cikin gari musamman nan garin Bauchi ina ruwan kuda da tsohon kashi ba ruwan kuda da tsohon kashi shi sabo yake bi kun gane wasan ko ba gane ba ne kuda ba ya bin sabon kashi tsohon kashi da ya bushe baya wari ko ku gane ba ne saboda haka mu gode mu Allah wutar hasken sunna yana shiga gidaje tare da saddu da ake yi da yi mana sharri da ƙazafi da kai ƙararraki wajen jami'an tsaro ne wajen sarakuna ne wajen mai duddi a gadai an bushe wannan hasken ba a jin sautin mu sai nasu wallahi duk a banza suke yi wallahi wallahi a aballahu illa an yutimma nurahu wannan hasken sai ya cika Allah sai ya cika yuriduna liyatfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal mushrikun wannan haske na sunna sai ya cika saboda haka maganar da shi Dr. Mansur Isa ya faɗa wannan haka ne kasuwar sunna tana ci tarkon da muka kafa yana kamawa kuma yana kama masu, masu maiko su ne matasa innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda matasa ne ga sunan yanzu na ta imani kaga mutum da gemu da dagaggen wandansa sunna dai sunna dai sunna dai waɗannan tsofaffi da suka ƙi fahimta ku kyale sun yi kusan mutuwa da Allah ku rabu da su duk abin da kaga matasa sun rungume shi zai karko dan su ne gobe ko ba su bane wallahi in kaga matasa sun rungume abu ko me ko tsiya ce to abin zai dade balle kuma alheri balle kuma addini kaga matasa su ne yanzu dubi gaba na din nan masha Allah matasa ne zurga suna iya ganinka ni akwai mai farin gemu ne ban ga mai farin gemu nan ko ɗaya ba da waga ɗaya can waga ɗaya can kai ma matashi ne a sunna wanda Allah na da shekara 60 da wani abu da haka ake zuwa jihadi da shi shekara 60 da wani abu ake zuwa jihadi da shi tsarakan nan mun gode ma Allah mun gode ma Allah mu ci gaba da amma mu hakuri tafiyan tana da wahala mu hakuri gaskiya musamman matasa ku toshe kunnan ku wasu abubuwan ana faɗa ku na sharri ku toshe kunnan ku yi banza da su ni da a cewa sharri yana tasiri akan abin da ake faɗa kaina da tuni na daina karantar wannan amma wallahi ni baya tasiri a kaina duk abin da aka faɗa je ka faɗa na san inda na sa gaba kuma na san inda nake tafiya bana waiwaye kuma duk wanda na bar shi a bani na bar shi kenan in ya taso ya zo mun tafi in bai zo bai ta zamansa mun wuce shi ni yadda ɗauki karantar nan ta makarantar wannan da nake yi wallahi na ɗauke shi ne kamar mota ce ta ɗebe fasinja mota ne ta ɗauki fasinja kowa da tashan da zai sauka nan mun kama hanya za mu tafi kaduna ta yi wani abuzaye ne zai sauka ta yi wani a takandan giwa zai sauka ta yi wani a toro zai sauka ta yi wani a magama gumau zai sauka wani kuma a jos zai sauka wani samu naka yawa wani zai yi sa da shi wani zai yi sa da shi akwai waɗanda tun da na fara karantar wani shekara 20 kenan ko 18 tun da daga madina suna nan ba su taɓa motsi ba kuna nan ina kallon ku yawa tun je mun ka baya da fari gashi ya fara fari suna nan yawa yawa ga 'ya'yansa ma ya turo mana su su ma su sha madaran sunna kafin mutuwa ta zo ta raba mu eh qati'ul lazzat kenan ka san qati'ul lazzat me yanke jin daɗi mutuwa kenan mutuwa saboda haka nan gaskiya kamar da na faɗa mu yi haƙuri mu yi haƙuri magabatanmu sun yi haƙuri duk irin wannan maganganu da ake yi sun ji su sun toshe kunnansu sun tsaya sun yi aiki don Allah ya sa manzu muke tunawa da su Allahi Imam Ahmad bin Hanbal irin wahalan da ya sha duka ɗauri Imam Malik duka ɗauri duk ba mihina sun sha wannan ta alhamdulillah mu da muka yi sa'a ma in an dan buge mu ma dan dukan kaɗan ne dan dukan kaɗan ne wallahi ba da yawa in daurin ne ma daurin ma kaɗan ne daurin kaɗan ne saboda haka wannan ba wani abu bane gaskiya shehu ne adi ɗabi'i ba wani abu saboda haka nan wannan bawan Allah Allah saka masa da alheri muna yi masa addu'a Allah ya haskaka shi wajen tafiyarsa mahaifinsa kuma da bai da lafiya ciyon kafa jiya mun fara da muka ce Allah sa zama kafara mun ga bai da lafiya tun daga yalwa amma sai da ya ɗauko shi ya kawo shi nan don kamar da ya faɗa mahaifinsa mun yi makaranta ɗaya da shi lokacin suna gabanmu suna ɗalibai na farko a college of legal and islamic sai take nisan lokacin duk bauchi biyu ne kawai daga arabic teachers college ta gombe sai nan kilis ta miso duk bauchi babu amma yanzu allah da ikonsa cikin nan bauchi sama da arba'in ka islamin gasu sai wadda kake so ka je ka shiga amma wancan lokacin babu a lokacin da muke nan legal ta miso din ba irin sharrin da abokanmu yan bidi abu su mana ba a lokacin ni dinan suka ce ma ni ba dan boci bane ni dan jos ne suka dauko sunan na kimu mun kai goma aka kawo ministry of education a lokacin ajiyan bauchi shine deputy gwamna bana montane rasuwa ana ba da scholarship lokacin scholarship din ma naira uku ne naira uku ne aka ce a daina ba mu ba yan jiha bane kuma yan bidiya suka yi haka muna tare da su wai dan dai a kore mu dai kar mu abin nan to Allah ya nufa cewa ba za a kore mu ba sai mun yi wannan karatun ko mun zo mun watsa sunna suka karaci abin su ba wanda aka kora kuma ba da kana scholarship yawa ba wanda har ofishin deputy gwamna lokacin har wajen ajiya an kai sunan nake mu amma duk a banza har ta kai mu kuma mun gama karatun ma har ajiya ma zai kira ni ma in je gidansa mu tattauna da shi kuma kai ko Allah da ake kai kara na wurin sa kafin yanzu a je nakan kira da maje o ajiyan baucin je falonsa mu zauna mu hira da shi lokacin da madamu buɗe wancan masallaci ma ajiyan bauci shine mutum ɗaya da ya kawo mana naira dubu hudu a garin nan ji kaɗai tak dubu hudu Allah ya ji kansa Allah gafarta masa duk wanda ya abin kirki Allah baya mantuwa eh Allah zai saka masa Allah ya saka masa Allah kuma ya gafarta masa saboda nan kamar yadda ya faɗa mun yi karatu da babansa kuma a lokacin an tsane mu ne saboda ƙoƙarin maganan bin sunna yawa kamar da yake cewa shi tun tashinsa a sunna ya tashi bai san bidi'a ba ni ma a sunna na tashi ban san bidi'a ba ban taɓa yin ɗariƙa ba ban taɓa yin shi'a ba ba wata ƙungiya da na taɓa yi yawa sunna dai sunna dai yawa muka sha ta a nan muka je bayan university dr ama suka shayar da mu da ita muka je madina can muka sake shan madarar sunna nurin ala nur haske bisa haske alhamdulillah mun gode ma Allah yawa gashi mu ma muna ta kinkishewa yanzu mun yi koyi koyin ya fafe aiwa ko yau aka kashe mu wallahi alhamdulillah wallahi ko yau alherin ya tafi eh alherin ya tafi aiwa akalla yanzu ina jin ina da cassette da nayi sama da dubu to ku dan saurare ni akwai littafafai da nake rubuta in Allah ya bani ne san kwana za su fara fita ba da dadewa ba amma kar ku yi tsammani wai zan yi a filfan in kira ku dan a sai da littafi ni ina son in buga littafi na da hannuna kamar yadda magabata suka yi in buga sai a sayar yawa ba wani dan siyasa dan kira shi zai ce ya bada ya sai kofi kaza kofi kaza babu wannan insha Allah yawa balle ya samu balle ya samu abun mana gori a a a a insha Allah da su fito bi iznillah yawa bi iznillah yawa yau kuma da yamma sai ga Allah ya kawo wadda na sa masa suna nake ce mujaddadin yakubu wanka street shine malam ibrahim ko da yake cewa yake cewa wai ya za a ce masa mujaddadi gani a gari a ai kamar yadda magabata suke tafiya ana iya samun mujaddadai da yawa a lokaci guda a zamani guda ma'anan tajjidi shine mutum karfafa sunnan manzon Allah duk wanda yake kokarin kore bid'a ya tabbatar da sunna wannan mujaddadi ne reformer ne ko ba reformer bane sai reformer kamar da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi muna kiransa reformer ne yanzu dubi lokacin Sheikh Muhammad Abdul Wahhab zamani da suka yi da su Sheikh Usman Dan Hodiyo zamani daya da almadi na sudan duk lokaci daya suka suka jaddada addini da aka samu mujaddadi a wata anguwa ba zai hana samun wani mujaddadi a wata anguwa ba ko a wani gari ba zai hana ba mu dai fatan da muke yi Allah ya samu a cikin mujaddadai na sunna ba masu jaddada bid'a ba kun akwai mujaddadai na bid'a ta duk inda bid'a take wallahi kare ta suke ba sa tsoron mutuwa ba sa tsoron haduwa da Allah ba sa tsoron mutuwa ba sa tsoron me za a tambaye su ba sa tsoron tambayan kabari ba sa tambayan tsayuwa gaban Allah a tambaye mutum tashin kiyama iya rayuwanka magafata malam me kake karewa wa kake karewa sunnan manzon Allah a'a sunnan manzon Allah a'a me kake karewa dariƙansa ra'ayinsa son zuciyarsa eh aljihunsa aljihunsa kujerarsa rawaninsa a uzu billahi a uzu billahi wala wani mutum ya je wurin Allah da waɗannan abubuwa ya shiga uku ku duba mu matsala ce ran tashin kiyama mutum da ya zo wajen Allah hafizi ne na alkur'ani ya ce ya Allah na haddace littafinka Allah ya ce a'a haddan da kai ba don ni kai ba ka don mutane ne eh kayi ne don a ce kai mahaddaci ne to an faɗa magana ta ƙare ba lada ka duba wahalan ƙur'ani ba ku duba wahalan hadda hana ido bacci wahala amma duk wuta zai tafi to me kake cewa mai da'awar da da'awansa ga baki ɗaya akan bid'a yake yana kare ra'ayin wani ko ra'ayin wasu ba sunnan manzo Allah yake karewa ba ba Allah kansa yake karewa ba tauhidi ba shine ba a'a shi dai a ce masa malam wane ya samu kuɗi ya cika ajihunsa ya sayi gidaje ya auri matan da yake so har da kwarkwara to shikenan aje muje zuwa eh mahaukaci ya hauka gurin aje kowa da kiyon da ya karbe shi makwabcin mai akuya shi ya je sai kura shi kiyon da ya karbe shi kenan aje aje saboda hakan nan malam ibrahim kofar yakubu wanka yana kokari Allah yana kokari kuma baya tsoro baya shakka kuma abin da ya kamata ga mai da'awa kenan karka ji tsoron wani karka ji shakkan wani ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala wallahi ba wanda sai karu kwanan ka sai kwanan ka ya kare kaga su malam Jafar da ya mutu kwanan ne ya kare Albani da ya mutu kwanan Albani sau suke bin sa sun sha bin sa da kwanan bai kare ba ba cin masa ba amma da kwanan ya kare ba aka cin masa Jafar din ma an dade ana bin sa Umar rame shi an dade ana bin sa tun muna da labari kama kamar da na faɗa ba mai mutuwa sai kwanan sa ya kare idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin waɗanda suka kashe su ɗin kuna jin su ba za su mutu ba kai a cikin su ma wasu sun mutu yanzu wasu ma sun mutu wala cikin wanda suka kashe Jafar akwai da sun mutu cikin wanda suka kashe Albani ma yanzu akwai da sun mutu kuma an je gaban Allah gaba daya za a tambaye su me yasa kuka kashe su a sun ci mana kuɗi ne eh yasa muka kashe su a sun aure sun aure mana matan mu ne sai za mu kashe su a sun kwace mana gida ne sai za mu kashe su a sun kwace mana gona ne a suna gasa da wajen kasuwanci ne duk da su yi bayani a na kashe shi ne saboda aqidan mu ta sha bamban shi yana kare tauhidi ne na kare bid'a shi yana kare sunna ne na kare bid'a sai yasa naga kawai in ba na kashe shi ba bid'a na ba za ta samu ruruwa ba haɓaka ba sai yasa na kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan ran lahira akwai aiki wallahi mutane suna wasa da lahira a ce yau kai ne ka zama sanadiyan kashe malamin sunna ka zama sanadiyan kashe malamin sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka hada mu akan sunnan manzon Allah Allah ka sa mu zama mujaddadai na alheri ba mujaddadai na sharri ba Allah kar ka sa sanadiyanmu mu yi mummunan karantarwa da za a zo a rika zu da jinin al'umma bila adadin mata ba a basu ba yara ba a basu ba tsofaffi ba a basu ba musulmi ba a basu ba wanda ba musulmi ba ba a basu ba mu tafi mu bar wannan kora a baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce har bayan tafiyar mu ana wannan wadda ran mumini ɗaya mutum ya kashe ran mumini ɗaya tak Allah ya faɗa cikin alkurani kamar ya kashe duk muminan duniya man ran mumini ɗaya kai akwai hadisin da manzo Allah ya ce kashe mumini ɗaya girmansa ya fi a rusa ɗakin ƙaba a wurin Allah mumini ɗaya tak girmansa a gurin Allah ya fi a rusa ƙaba wai bi ma'ana gara a rusa ɗakin ƙaba da take maka wadda dukkan musulmi suke kallo suke sallah alƙiblansu a rusa ta ya fi a kashe mumini haka manzo Allah ya faɗa saboda kaba ai gini ne blocks ne yau aka rusa shi aka ga dama gobe za a sake daga shi ai ya rushe ma aka daga sau nawa ma mutane ne suka jaddada dakin kaba annabi adam ya jaddada shi annabi ibrahim ya jaddada manzo Allah ma ya jaddada amma ran mumini dai yau aka kashe har abada ba zai taba dawowa ba har abada ba zai dawo ba in duk likitocin duniyar nan sun taru ba za su iya busa rai su ce su dawo masa da shi ba haihata haihata ba abada amma dakin kaba za iya gina shi za iya gina muna da blocks muna da siminti muna da ruwa muna da tenti muna da kyallar za mu saka amma ba mu da zuciya ba mu da hanta ba mu da rai ba mu da shi saboda haka nan kullum ku taya ni addu'a kada a ce ni idrisu na jawo sanadiyan da wani rikici zai balle a kashe rayuka tun ina nan da rai bayan na mutu ku ɗalibai na ku ci gaba da kashe rayuka ba kwa bambancewa Allah karka saya ina son haɗu da Allah lami lafiya wani baya nema na jininsa mu kan dama mu yadda muke tafiya sai dai kariya kawai famane ta da alaikum fatadu alaihi yawa yawa ba za mu fara ba amma an fara mana za mu kare kanmu wannan kan na sha faɗa ƙarara ba koyo ba za mu kai wa kowa hari ba amma an ka kawo mana hari insha Allahu in dai ba ka same mu muna bacci ba ka sammace mu to muna da tanadin da za mu kare kanmu insha Allah yawa wa aidu lahum mastata'atun min quwwa wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ce ku yi tattali ku yi tanadi na kare kanku iya ƙarfinku don ku yi maganin abokan gaban Allah abokan gabanku Allah ya saka mana Ibrahim da alheri akwai gayyata mata musamman kun san ai mun je mun yi karatu ba ɗaya ba biyu ba inda yake karantarwa ko saboda akwai wasu 'yan kun san su ko yawwa to in aka dare aka dare sai mu je mu dan yayyafa musu ruwa eh mu dawo yawwa yayyafa musu ruwa da'awar sunna tana taimakawa da'awar sunna mukan je ne karatu a masallacinsa ga nan da suka gayyace mu masallacinmu na makabarta ala sun yi ta ƙoƙarin mu je mu yi muhadara ba mu samu ba amma insha Allah za mu je mu bi izinin Allah da mu je za mu je Allah ya saka musu alheri duk waɗanda suka kawo mana ziyara za mu yi ƙoƙari mu kai musu amma ba lallai wannan shekaran ba kuma in za mu je za mu sanar da su su san da zuwanmu in ranar suka ce suna da abubuwa da yawa sai mu ɗaga mu sa wata rana su san da zuwanmu kamar yadda na samu labari cewa dr sani gobe da ya kamo ziyara a can makaranta rijiyar lemo to kaga kuma ina shiryan karɓe shi tunda na san da zuwansa yawa na san da zuwansa balle ma alhamdulillah yanzu lokacin communication din nan ga ni'ima ta waya ga kuma ana wuri guda da ka sanar da mutum ko ta hanyar ɗalibansa ko ta hanyar abokansa aka iya sanar da shi don da mutum ya ganka kwatsam tare da ma ya san da zuwanka ya shirya maka karɓansa ya fi an gane wannan saboda ka duk waɗanda za mu ziyarce su insha Allah za mu sanar da su in sun ga ya dace da yamma mu je da yamma in sun ce da daddare mu ce da daddare in sun ce da rana mu ce da rana in sun ce da safe mu ce da safe in ma da asuba ne da mu je za mu je Allah ya saka da alheri waɗanda suke niyan kawo mana ziyara ma ba su samu ba Allah ya ba su iko Allah ya saka musu ina ga kusan ɗan talikin da zan yi kenan za mu ci gaba da karatunmu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
نعم wannan sura suratul asr makiya ce kuma ayoyinta kwata-kwata ƙwaya uku ne Allah da ikonsa amma wannan sura mai ayi guda ku tana da muhimmanci kwarai da gaske magabata suna ba da muhimmanci sosai ga wannan sura imamu shafi'i ya yi magana mai tsawo akan maganar suratul asr muhimmancinta da abubuwan da take dauke da shi da abubuwan da ta kumsa da suratul asr ba shi ba hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ba mu wannan sura muhimmanci musamman a makka lokacin da ta sauka ga wani asar wanda imam tabarani ya ruwaito da jinin da ake ce masa al-awsat sannan imamul bai haƙi ya ruwaito wani a littafin da ake zama sha'abul iman imamul darimi shi ma ya ruwaito shi a littafin da suna da darimi ya ce kanar rajulani asar ɗanye da ke cewa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam izal taqaya لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة الأصل ثم يسلم أحدهما على الآخر cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi sun kasance lokacin da wannan sura suratul asr ta sauka idan ɗaya haɗu da ɗaya ba sa rabuwa sai ɗaya ya karanta ma ɗan uwansa ɗaya in dai ya karanta ma ɗaya sai su yi sallama daga nan sai a rabu kuna ga me yasa sabon manzo Allah har muhimmancin wannan sura ta kaima idan mutum biyu sun haɗu a wani sako ko a titi ko a ina in aka zo rabuwa sai ɗaya ya karanta ma ɗaya wannan sura sanan su rabu me yasa kuke gani me yasa ai a fili ne na mana awa bayan wannan in Allah ya saka wani kuma me yasa ku ina abu awa yawa watawasau bil haqq watawasau bis sabr awa yau kusan abunda aka rasa a tsakanin mu kenan al'umma musulmi wallahi da abunda sura nan take dauke da shi akwai a tsakanin mu ta da an ji ƙarfin musulmi yau da an ga ƙarfinmu amma ina ina yau musulmai wai su ne ba su da ƙarfi su ne ake bin su kamar ɗera ana kashewa na shiga rami kamar maciji ana bi a iraki ne afghanistan ne syria ne libya ne somaliya ne nigeria ne maiduguri ne yobe ne jos ne kano ne zaria ne gombe ne gashi nan dai gashi nan amma can kudu shiru amerika da ingila shiru rasha shiru amma kasashen musulmi ina ina duk inda ka je fitina duk inda ka je duk inda ka je ba mu da baka wannan sura ba Allah da mun yi aiki da ita da mun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da yarda da suna da yarda da juna yarda da juna yarda da juna amma yanzu babu yarda tsakaninmu ƙungiyoyi sun zo sun raba mu ra'ayoyuka sun zo sun raba mu munanan aqidu sun zo sun raba mu kullu hizbin bima ladayhim farihun babu tawasi rashin tawasi shi hana tazawur sai za nake kimanta wanda su kawo mana ziyara din nan tazawur amma ba samu tawasi ba a ba za samu tazawur ba ba za samu ba musulmi sun zama ba su da sauti yau ba mu da boys babu babu babu babu babu wallahi babu sun zama abun tausayi yau abun tausayi wallahi sun zama abun tausayi Allah ya ce wal as Allah yana rantsuwa da lokaci wasu ka ce yana rantsuwa da sallar la'asar to in ma da sallar la'asar ina kun san muhimmancinta kun san muhimmancin sallar la'asar hatta maganar rantsuwan 'yan kasuwa sai da aka nuna girman laifin da wanda ya rantse ma wani bayan la'asar ya cuce shi salatul wusta wasu ba za ta biya wacce ce ma la'asar ne kai ran juma'a ma sa'ad da aka ce in mutum an same shi yana addu'a za a karba ba mai aka ce bayan la'asar ne saboda muhimmancin wannan lokaci muhimmancin wannan lokaci walas Allah yana rantsuwa da lokaci ko da sallar la'asar idan lokaci ne a magana ta riga shi waye bai san muhimmancin lokaci ba duk duniya yanzu ba abin da zai gudana sai da lokaci jirgin sama da lokaci yake aiki jirgin ƙasa da lokaci yake aiki jirgin ruwa da lokaci yake aiki komi da lokaci ne kawai duk aikin gwamnati na duniya da lokaci yake aiki duk gidajen rediyo da jarida duk da lokaci suke aiki dukkansu duk makarantun duniya yanzu wala da lokaci suke aiki duk wata ma'aikata da lokaci suke aiki duk wani inji da lokaci yake aiki ko injin da yake ba mu wutan hasken nan akwai lokutan da zai yi aiki in ya wuce wannan aikin ba zai yiwu ba komai lokaci ne ashe Allah ya yi gaskiya da ya rantse da lokaci yanzu wata babban illa take damun musulmi musamman musulmin afirka rashin ba lokaci muhimmanci za ku yi da mutum gobe za ku haɗu ƙarfe kaza ƙarfen da yi ba dai zo ba rashin zuwansa ne cutar da kai ko ba dai cutar da kai ba a cutar da kai ba ta maka lokaci kai kaga masu harare din nan masu harare din nan da lokaci suke aiki suna duba agogo there's time kai lokaci saboda ba su yi amfani da lokaci ba wanda suke so su kai masa hari su kai masa takin ba za su same shi ba waɗanda aka kai musu hari na jos ɗin wajen tafsirin sa sani haya ai lokaci ne da an je da rana da same shi karfe sha biyu ko karfe ɗaya ai tamin ne an san lokacin da za a same shi a kai masu kawo mana ziyara ɗin nan su zo karfe ɗayan dare mana su zo sha biyun dare mana sai da suka duba agogo ya ce ne da same mu saboda kan nan lokaci yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske kuma lokaci in ya wuce shi baya dawowa duk minti ɗayan ya wuce maka har abada ba zai dawo ba amma mu muna banza da lokaci turawa ma sun fi mu kimanta lokaci kimanta lokaci kimanta lokaci amma mu lokaci ba da muhimmanci a amma mu da Allah mu da muke bauta har ya rantsa da lokaci ya bashi muhimmanci ya rantsa da shi to ya mu da mu banza da shi har waɗanda ba musulmi su fi mu kimanta lokaci in ka ce wa bature ya kwaɗi karfe goma a nan gobe goma da ka same shi a nan ya daraja wannan lokaci din in lokacin aiki ne lokacin da aka saka lokacin da ya zo in lokacin da aka saka lokacin tashi ne sai lokacin amma kai dan Najeriya ba ruwanka wani zai wata guda ma bai je wurin aikin ba amma dai sa hannu karbi albashi barawo ko ba haka bane gashi yanzu verification din da aka yi kwana nawa dinnan mutane dubu nawa aka samu ba sa zuwa bakin aiki kusan over 5000 people sama da dubu biyar ba sa ma zuwa wurin aiki ko suna karban albashi a nan bauchi kawai ba su zuwa ghost workers nasa zuwa form din da ake zuwa za a yi verification sun ki zuwa su karba su cika to me nuna maka kenan ina suke ba sa nan ko to abi shugabanni na ma'aikatunsu ina wane yake ai wata kaza ya karbi albashi wata kaza to samo mana shi ai kai ka ai dai ba iska kake biya albashin ba kai kashiya kai ai ka san me karba samo shi in ba haka ba to a daure shi a'a shekara da shekara karka biyo iska albashi ne ai ka san me karba ga kuma sa hannunsa ba ana ganin sa hannunsa a boca ba ko ba ganin sa hannunsa in alat ne yana jin alat ko ba kai ka tura da sunan sa ka sa computer ke ganin alat ba za ka tura sunan iska ne oh mutane ba sa tsoron Allah mutane ba sa tsoron Allah ana ana ta ɗiban ɗiban kuɗin talakawa yanzu kaga gwamnatin Buhari nan ka san eh, foreign reserve din mu yayi hawan da bai taba yi ba within a short time saboda kobobin sata din an toshe su an toshe an toshe kofar sata sai ga kuɗi yana ta accumulating lokaci guda to me kake ce yanzu kuɗin da waɗannan ɓarayi suka sata aka dawo mana da shi akwai wani ban Allah katina dr waye wasai ya ce a najeriya akwai ɓarawo mutum ɗaya da zai iya riƙe ƙasar nan na shekara goma da kuɗinsa shi kaɗai na biyan albashi shekara goma shekara goma shi kaɗai a ji masa kuɗin da ya sata sai a daina sai da mai a daina sai da mai shekara goma da ya riƙe ƙasar nan kuɗin da ya sata ten years komen to me ka gani da mu bar wannan sura sai gobe kanta za mu tashi yawa malam karanta mana tambayoyi
assalamu alaikum ga kafin tambayoyin akwai waɗanda suka kawo a taimako a masallaci akwai wadda wata mata ta kawo kayan yara guda goma sha biyu a suna a baya da ƙur'anai guda shida ta ta wasiri da wannan ladan a kai ga mahaifiyarta sannan kuma tana cewa malam shi da kansa ya sata cikin addu'arsa
kun ji wata kimfin maza ko? ta kawo kayan yara guda goma sha biyu ita kadai da ƙur'anai guda shida ita kadai ta ce a sa ma'aifiyarta cikin addu'a Allah kai ladan ga ma'aifiyarta ita kuma a mata addu'a na musamman to ku ce amin ta ce daga bakina eh to muna mata addu'a Allah ya kare ta dukkan wani sharri duniya da lahira. Bakin ciki da yake damunta sakamakon taimakawa gajiyayyu Allah ya yi mata shi. Allah ya yi mata shi. Allah ya ba ta aljanna ya ba mu aljanna. Allah ya saka.
wannan kuma ita ma ta ba da naira dubu ɗaya kan a, tana ta wasu da shi Allah ya sa yanta su zama da ta alƙur'ani kuma ya sa idan komawar ta gidan mahaifinsu ‘ya'yana ta kenan shi alheri gare ta ta koma an kuma ba shi alheri gare ta bai ga mata mafi alheri Allah sa komawanta gidan mahaifin ‘ya'yanta ya zama alheri. Domin eh, mace idan ta auri wani musamman mijinta na farko suka yi ‘ya'ya, to rabuwan yakan zama musiba kan ‘ya'yan ma. Domin mutum ya tashi a wurin babarsa ba ma'aifiyarsa akwai wahala ni na sha wannan wahala na san wahala ni na sha ni na san wannan wahala ba karamin musiba bane ka tashi gaban babanka ma'aifiyarka ba ta gida a ce sun rabu kana yaro ba daɗi gara ma ce ka kawo ƙarfi ta wannan matsalar kaɗan ce saboda haka nan mu muna addu'a Allah ya sa komawanta kan ƴaƴanta ya zama shine mafi alheri kuma Allah ya sasanta su Allah ya daidaita su kuma addu'a take cewa ayi addu'a ƴaƴanta su zama haddata ai mu ƴaƴanta su zama haddata ai mu namu ne kaga eh, namu ne ko ba namu bane dan suka zama haddata ba za su zama rabon waɗancan ba mahaddaci zaka ganshi a New State a ni ban taɓa jin wani mahaddacin Qur'ani a New State ba ko a wajen gidan giya ba Qur'ani dai hana shi zuwa Qur'ani dai hana shi zuwa ko wajen rawa mahaddaci ba ba a samu wani yana da wahala ko a samu mahaddacin Qur'ani barawo ban ce ba da a samu ba amma ni dai har yanzu ban taɓa gani ba yana da wahala haddan fa ta gaskiya ba dama haddan da aka yi ta don don satar ba ta gaskiya din Allah ya mutu ya dace Qur'ani baiwa ne ni'ima ce yawa da haka nan muna addu'a Allah sa yaranta su haddace Qur'ani in suka haddace Qur'ani mu ma yaran mu ne mu ma yayan mu ne yawa kawai in muka zon aya ta kakare mana sai su je gaba kawai wutan nan ba ta dan yin rauni ka bari mun yi kusan wutan ne ban baya da karfi wanda ka Allah sa yaran ta haddace Qur'ani mu ma Allah sa namu su haddace Qur'ani suna ta kai suna ta kai yawa suna ta kai yawa
ko don su ma a, wani ya ba da dubu ɗaya ko wata ta ba dubu da tana son Allah tana fatan Allah cikin mahaifanta sannan kuma na ba da dari biyar a yi masa sashi cikin addu'a tana kuma wanda bada alƙur'ani shi ma na fatan Allah shi da ‘ya'yansa sa'annan akwai wanda ya bada naira ɗari biyar shi ma na son Allah ya shirya da ɗan uwansa wallahi waɗannan dukkan su muna musu addu'a alheri da wanda yake addu'an Allah shiryar da ƴaƴansa ko ma dan uwansa ko Allah ji kansu duk muna addu'a Allah tabbatar da wannan abu ni ma tsazo cikin wasu masu itikafi ce ga naira ɗari biyu ya bani ya san dai ni ba mabukaci ba ne to amma mun aka baka kyauta ba ka ƙi manzo Allah na bashi kyauta yana karɓa har kuma yace sa cikin addu'a to na gode da wannan ɗari biyu ya bani kuma Allah biya masa bukatunsa Allah ya saka da alheri
sannan ga waɗansu kuma akwai wanda ya bada ƙur'ani ko da ta bada ƙur'ani da ɗari biyar tana neman addu'a sannan akwai kaya da wata ta bayar ta ma da kuma ɗari uku tana neman addu'a sannan yanzu yanzu nan kuma akwai kayayyaki da aka kawo shaddodi guda goma da kuma turamin zane guda goma daga adamu soja shi ma neman addu'a eh gaskiya Adamu soja dama gaskiya ya daɗe yana yi akwai shekaran da ya kawo mana turmin atamfa ina jin sun kai guda ɗari shi kaɗai kuntuna har muka masa addu'a ma a masallacin idi kuma a lokacin gaskiya raba wannan da na yi ba ma mabukatan da suke tare da mu a nan bauchi ba wala har ƙauyuka sun amfana tsofaffi da matasa da yi wallahi sun samu allah ya saka masa alheri in yana da wata damu Allah ya yi masa Allah saka masa alheri yana da kyau duk lokacin da Allah ya biya mutum wani dan wadata gaskiya ya rika tunawa da masu rauni manzo Allah ya ce ku masu karfi ku sani ana taimakon ku ne da masu rauni daga cikin ku inna ma tunsaruna bi du'afaikum eh ana taimakon ku da mai masu rauni Allah ya fi karban addu'an ana taimakon wanda ba su da shi nasa ne yana son su amma ya bar su cikin masu rauni ko ba ba halittarsa bane amma kai ya dauki arziki ya baka ya dauki dukiya ya baka ba wai ya ji son ka bane su kuma wannan da ya ba su talauci ya musu rauni ko cuta ba wai yana kin su bane haka ya ga dama mu shi yarsa ce to ashe ya kamata mai akwai ya taimakawa marashi yawa gobe in muka zo dan yi maganan wannan suratul asr din duk wannan zai taso yadda muka samu rauni a tsakanin al'ummar musulmi haka wannan ban Allah da ya bada turmin atamfa guda goma shadda guda goma alhaji adamu soja Allah saka musu alheri Allah sa su zama kafara ga kurakuransa da wasu laifuffukansa in yana da su addu'an da muke kenan
sannan saboda gaskiya yawan abubuwan ba za mu iya faɗansu baki ɗaya ba amma da akwai wanda suka ba da taimako daban-daban wasu dubu ɗaya wasu kurare wasu kuma kuɗi haka nan duka Allah zai suna neman addu'a
to duk wanda da ya bada taimako ko 500 kai ko naira 100 ne muna addu'a alherin da Allah yake rabawa a cikin wannan wata Allah ya san masa Allah ya bashi kun san wannan wata ne na raba alheri har ma akwai hadisin da manzo Allah yake tabbatar yake cewa a cikin Ramadana ne Allah yakan kaddara abin da zai zo a shekara mai zuwa ko na alheri ko na sharri sai baɗi kuma sai a sake kaddara na na shekara mai zuwa to duk waɗanda suka taimaka muna addu'a abin da Allah zai kaddara na shekara mai zuwa dinnan shekara mai zuwa ta zama alheri gare mu a daidai wannan zan yi amfani da wannan dama Allah ya sa baɗi kafin zuwa wannan lokaci ƙasar nan ta samu zaman lafiya mata da suke ƙoƙarin son yin itikafi ba mu ba su ba saboda jin tsoron kada wata ta sa niƙabi ta zo ta tayar musu da wani abu ba mu ba su ba to Allah ya sa baɗi a samu zaman lafiya da kowa hankali zai kwanta zo su yi ibadan su an gane wannan Allah ya taimake mu
sai tambayoyi kaɗan akwai wata tambaya da shekarun jiya wacan aka zo ba musamman ma'ananta ba shi ne wannan da ake na kiwon lafiya ɗin nan wanda wata tambaya cewa ko matsayinsa a musulunci wato in vitro fertilization ta ce ma'anan shi ne wanda irin a haɗa ƙwayoyin halitta na mace da namiji a rene su a wajen mahaifa don sun kai wani matsayi sai a sa a cikin mahaifar mace ta haihu sai take tambayar matsayin wannan aiki da likitoci suke a musulunci
to Allah gaskiya wannan abu ne wanda ya taso a wannan zamani a zamanin da can ba a san shi ba ba san wannan ba mu kuma ba mu kai matsayin da za mu yi ijtihadi akan wannan ba don matsala ce babba amma ina ihalan ɗalibai akwai wani littafi na na Muhammad Shankiti ya yi shi wadda malami ne yana daga cikin matasan malamanmu na jami'a lokacin muna can irin waɗannan abubuwa na zamani ya iya ƙoƙarinsa ya tattaro su ya yi magana a kansu wasu ya tsaya bai fidda hukuncin su ƙarara ba ya nuna cewa yana kan bincike a kansu wasu kuma ya fidda hukunce-hukuncensu to irin wani a cikin wadda ya ja ya tsaya bai ba su wani cikakken amsa ba ɗan maganar da ya kaɗan ne yana nuna cewa maganan ɗauko maniyin namiji da mace a haɗa ya fara maganan kan wajen ɗauka ɗin waye zai ɗauka kun san tsaraici ganin tsaraicin mutum abu ne babba a musulunci to kan wannan kan maganan ganin tsaraicin ya dinga magana amma tsararren halaccin a haɗa a fitar da yaro ɗin yaron kuma bayan haife shi ya maganan maganan gadonsa ko magana abin na ɗinsa nan gaskiya bai wani cikakken bayani ba amma na san akwai littafai da dama yanzu suke ta fitowa insha Allah ba da rasa ainihin wannan ɓararren wannan hukunci ɗin akai ba saboda haka yanzu gaskiyar magana ni yance Allahu alamu akan wannan matsala yawa Allahu alamu yawa ba dan ce haramun ba ba dan ce kaza ba amma dai ayi bincike yawa an gane wani ayi bincike yawa abubuwa da yawa yana tasowa a zamanin zamani zamanin can babu su wai lokaci ma yayi na tashin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai gobe